بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya mai albarka safiya ce ta litini 22 ga watan safar hijira na da alif 444 daidai da 19 ga watan tara alif 2022 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da darul qur'an da ke nan ganyen oda sabinaka inda muke ci gaba da gabatar da دورة الكتاف العلاج بالرقى من الكتاب والسنة والنفر فضيلة العلامة سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة والنجنية سمنا نترى من علاج الأمراض النفسية yadda mutum zai warkar da ciwukan da ke damunsa a cikin ransa na matsaloli na rayuwa da damuwa iri daban-daban waɗannan galibi shawarwari ne malam yake bamu na yadda idan mutum ya tabbaka su a rayuwarsa da izinin Allah shi dai da ya dinga samun damuwa ya dinga zama a cikin matsala ko wani abu ya zame masa abin da zai dame shi yana da wahalan gaske muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin aiki da abin da muke sauraro yau za mu tashi akan na shida inda malam yake cewa al-ihsanu ila al-khalqi bi anwa'il ihsan yana daga cikin abin da ake magance matsalar ciwon da ke damun dan adam a cikin ransa shine kyautatawa mutane kyautatawa halittun Allah bi anwa'il ihsan da irin nau'o'in kyautatawa daban-daban wan naf'i lahum bima yumkin da kuma amfanar da su da abin da mutum zai iya abin da zaka iya yi na taimako ka yi abin da zaka iya yi na faɗin kalma mai kyau ka faɗa abin da zaka iya yi na taya mutum wani aiki ka yi a aikace falkarimul muhsinu domin duk mutum mai karamci mai kirki mai kyautatawa ashrahun nasi sadra ya fi kowane mutum samun kwanciyar hankali da daɗin rai haka ne kowa ka bane mai kyauta ba amma marowaci zai yi rowa kuma still kunci na nan a ransa yana ma damuwa ne akan dan me za a zo ma a roƙe shi dan me za a tambaye shi kaza da kaza jama'a mun gane wannan to wannan ba daidai bane mutum ya zama haka domin mutum mai kirki mutumin da yake mai ainihin wato a kyautatawa ya fi kowanne mutum kwanciyar hankali da samun ainihin wato ƙirji mai faɗi ina nufin mutum da ya zama zuciyar shi a sake take wa atyabuhum nafsan sannan ya fi su samun kwanciyar hankali da jin daɗi wa an'amuhum qalban kuma zuciyarsa ta fi samun natsuwa da cika da ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana Allah ta'ala zai sanya maka jin daɗi sosai sosai Allah ta'ala ya sanya mu da gaskinsu sabi'an sai na bakwai ash-shuja'a na'am nan kuma ana magana akan jarumta eh kar ka zama rago jarumta ake so ka zama jarumta fa inna ash-shuja'a domin jama'a mu sani cewa mutum jarumi munsharihu sadr zaka sami kullun kirjinsa a yalwace yake ma'ana yana samun hasken zuciya yana samun kwanciyar hankali muttasi'ul qalb yana samun yalwan zuciya an gane wannan baya kuntata kansa ko damuwansa ko wani abu akan wani abu dan an gani galibi mutum jarumi a rayuwar nan ba wai jarumta ana nufin fa mai ƙarfin gaɓoɓi ba ba mai tarin nama a jikinsa ba an gane wannan ana nufin a nan a shuja'a ana ana maganan jarumta ta zuciya kana sana'arka ka samu wata matsala madadin ka zuna kana tunanin yanzu shi kenan ne wayo Allah na shiga uku na lalace yanzu ya zan yi kana samun matsala sai ka hangi aika sana'a ka zama sai ka koma gurin an gane wannan da kana zaman shago ne jari ya kare kafin a an kare sai a ganka kana ɗiban yashi an gane wannan sai a ganka kana kana kana ɗiban bulo sai a ganka kana zuwa gona kana yin noma don ka samu abin da zaka ciyar da iyalanka duk wanda ya ganka ma za ga ka wani wani akwai ƙarfin hali ai wani gaskiya akwai jarumta to in za a taimake ka ma an fi jin ƙarfin a taimaki irin wannan mutumin amma idan ka zama malalaci lako kaga ka zauna ne shirin sai dai ka ta lissafi kai wallahi tallahi ai wani ma yake taimaka mu yana gaina ina cin wuya yake taimake ni to kaga wannan kashe maka zuciya zai kashe maka zuciya zai a'a tashi ka nema idan ka nema Allah zai kawo wanda zai taimaka maka ya baka jama'a mun gane jarumta tana da muhimmanci in wannan sana'ar ma ta samu matsala ko hanyar ta kulle ko season ɗinta ya wuce ka ƙara tsallaka ka koma wani ɓangaren haka ake so jama'a ba a so mutum ya zauna baya komai shi yasa malamai ke cewa o bature ke cewa ko an ideal man is devil's workshop shi mutumin da yake zaune baya komai to wannan aboki ake shaɗan shine shaɗan zai samu ya dinga saƙa mishi je kai kaza je ka haɗa baki ka fara yin kidnapping je ka sa ka fara yin ainihin wato a informant je ka dinga yin kaza da kaza saƙe-saƙe iri daban-daban kuma ka dinga jin haushin mutane ke juwana ma shadda iri kaza yake sa amma mu ya bamu da tsumma duniya za ku gaskiya kenan wani ya wuce da ƴan motin shi Allah ya masa arziki ya ce kai mu da duniyar nan ma rakiya muka ma'ana wannan yana kashe zuciyar mutum jama'a ya kamata mu san wannan ciwo ne yake da mutum a zuciya kuma musamman ku samari dole sai kun koyi wannan karatun sanin wannan zai taimaka muku ku samu kyakkyawar rayuwa a nan duniya da kuma lahira baki da addini baya son mutum malalaci ina fata an gane wannan lokacin sai na Umar ya musulunta ya je wajen dan uwansa ce to shikenan ai mu har yanzu dai muna nan muna ta kokarin buya ce kai malam ba wani buya yace yadda ka sanni da jarumta a jahiliya kafin musulunta walan tajidani fil islam khawara yace wallahi ba za ka taba samu na a musulunci kuma ina malalaci ba ba zai yiwu ba matsoraci ina me Khalid ibn Walid ya faɗa lokacin da mutuwa ta same shi yace la namat ainal jaban kai Allah kada ka sa idan rago ya bace mana Allah kada ka kwantar da hankali mutumin da yake rago wanda ke son zaman gida shi baya son mutuwa baya son fita yayi jihadi don yada kalmar Allah jama'a mun gane wannan kuma in babu wannan jarumtan kuna ganin sabai suka yi labari ne ba fa wani abinci suke ci wanda zaka ce irin na yanzu ba ka ci kwai ka ci nama ka ci balangu ka ci awara ka sha zuƙo rodo su duk ba wannan wani sau ɗaya yake samun ya ci abinci a yini amma da zarar an ce aljihadul jihad zai kwaso makamansa ya kamo hanya ya zo ya tsaya a buga da shi ina fata an gane wannan jama'a so yana da matuƙar muhimmanci jama'a gaskiya mu kula da wannan ƙwarai da gaske duk lokacin da ya zamto an sami irin wannan abin a rayuwa ya zamto kana da jarumta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun sani ya faɗi cewa al-mu'min al-qawi khairun ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khair sai manzon Allah ya ce bai ihras ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz ka kwadaitu da abin da zai amfanar da kai ka nemi taimakon Allah kuma kada ka gaza kada ka yi mai lalaci kada ka yi ragwanci wala ta'jiz in wani abu ya same ka daga ce ka inda na yi kaza da kaza da kaza ne domin wannan launin da na yi kaza da kaza ne da na yi kaza da kaza ne manzo Allah ce fa inna law taftahu amala shaytan tana bude kofar shi aikin shaytan ne ina fata an gane don ko aikin sharri ne aka kwadaita maka sai wanda ya kwadaita maka ya je yayi in kai irin wannan mutumin ne mai mutaccen zuciya sai ka sai zuciyarka ta bace maka kai ayyo kaga ko inda na bi shi mun je an yi aika aikan nan da ni ni ma da yanzu na samu kaza da yanzu na sai mota da yanzu na sai gida wani fa za ga wani yana kwaita mishi ta hanyar cin haram da kamaya maya amma wai bayan wancan din yayi excelling Allah ya masa talala ya cuci mutane ya ha'ince su ya tara kuɗi ya gina gida ya yi waye in wani lokaci shi ɗaya ɗan bijiro masa a cikin yana da na sani oh wani dinga cewa mai kazan nan shi gashi a huce ina cikin hutu amma ni ina nan a cikin talauci da wahala ba mai ko bana yi to yin wannan ma kuskure ne a rayuwa jama'a ya kamata mu san wannan Allah ya ba mu mun kiyayewa malam yace a faminan abu na takwas ikhraju daghil qalbi min as-sifat al-madhmuma cire dukkanin wani mummunan wani mugun nufi da mugun kulli a zuciya min as-sifat al-madhmuma daga dukkanin sifofi abin zargi ma'ana mala ya fasa man kalman al-daghal yace wa daghalu shay'i aibun fihi yufsiduhu dukkanin wani aibi me aibi dukkanin wani abu mummuna wanda zai lalata maka rayuwa ka cire shi a ranka ka cire shi a ranka ka cire shi a ranka jama'a mun gane wannan ka kyale shi ka kyale shi ka bar shi ka bar shi shine zaman ka lafiya shine abin da Bahaushe ke ce ma dawalo ai in Bahaushe ce dawalo me yake nufi gurbataccen abu an gane wannan yawwa to shine ka cire dukkanin wani gurbataccen abu daga ranka da dukkanin wata sifa a ban zargi almazmuma allati tujabu dhiquhu dhiqahu wa azabahu wacce take tirsasawa bawa samun kunci da azaba a ransa kun gane kuwa kamar me kal hasadi kamar hasada malamai suka ce mai hasada baya hutu zuciyarsa ba ta hutawa zai yi wahala kaga mutum mahasari hankalin shi a kwance kaga ya kiba ya bulbuli da wahalan gaske in dai mutum ne mai hasada saboda shi kullum zuciyarsa a cikin damuwa take ta za a yi wane ya samu kaza in wannan nan tare muka tashi ba tare muka fara sana'an nan amma ka duba yadda ya kaza yanzu ka duba wani ma nan nan nan nan kwanan ne ya fara amma munan jiya yau haba in an zo an ba shawara wallahi dama ina son na ga wani a cikin hali ina son in taimaka mishi a kun ka taimake shi tab wannan ai yana da kaza da kaza da kaza da kaza ya ji baƙin ciki da damuwa in ya ji an ce za a taimaki wani ko za a yi wani abu na alkhairi kai ba wannan ba mahasari hatta aikin addini in za a yi yana hasada yana jin ƙuna don me za a yi yana maka baƙin ciki ba zai baka shawara kai abin kirki ba an gane wannan to kaga hasada wani ciwo ne wanda ke gurbata wa dan adam ne zuciyar shi kal hasadi wal baghdha da kiyayya ka sa akwai mutumin da shi kuma a rayuwar shi gaba daya babu abin da ya tasa a duniyan nan irin kiyayya wani ba dan kungiyar bane a addini wani ba abokina bane wani Allah ya mishi arziki saboda haka shi mai girman kai ne haka yake sifanta mutane kawai ya dinga ɗaukar mutane na ajiye su a wasu matakai to kullum kawai shi yana jin haushin mutum ne shi yasa wanda ka mishi magana sai ka gane a shi haushin ka yake ji irin wani ne kasance da wani bawan Allah duk lokacin za mu haɗe shi mai sallama har na muka aisi yake cewa ai ina mai sallama ne irin ta ƴan wuta irin ta Yahudawa wai ce mishi yake assalamu alaikum mutuwa ta tabbata a kanka nace to me kai min me kai min da zan maka addu'an Allah ya kashe ka me ka tsare min a rayuwa ashe duk tsawon shekarun nan shi yana yana da haushina ni ban sani ba to wannan shine al-baghdha wani kawai yana kin jinin ka ne saboda Allah ya maka wata ni'ima ni'imar ilimi ne a'a ni'imar dukiya ce a'a ni'imar rufin asiri ne a'a ni'imar 'ya'ya na gari Allah ya baka wani kenan wani kuma ko ɗanya wata alaƙa ta haɗa tsakanin kai da shi wata mu'amala ko ka ɗan samu saɓani to ya dinga maka ƙiyayya kenan to shi ma wanda mutumin da yake ƙiyayya da wani jama'a mu sani zuciyar shi ba ta hutu ko tana yi me yasa ku bani amsa madalla zuciyarka duk lokacin da ta ga wanda kake ƙiyayya da shi to sai ta so sai ta shiga wani damuwa sai ta ji wani iri to wannan abin jama'a yana kashe zuciyar mutum da gwalo ne gurbi gurbataccen abu ne gurbi ne a cikin zuciyar bawa wal ghailli da kuma me mugun kulli ka sa akwai mutum shi mai mugun kulli shi kadai yana kwafa wallahi ai bari in ya shigo hanya ta kai in wani abin ya faru tsakanin shi da wani ko yaya ne sai ce gwajo Allah su ya dan ya'a ka ina ma ni ne shi gona ta da na bashi mamaki matsiya ce ai kaza da kaza to wannan shine alghillu an gani mugun kulli kenan wal adawa da kuma kiyayya bakar kiyayya yace al adawa ta yadda duk yadda abokin husuman ka yake ba za ka taɓa ganin alherin shi ba ba kuma ka so ka ji wani alheri ya same shi ita ce al'adawa galibi tana faruwa a addini kuma tana faruwa a harkar rayuwa mun gane wannan washahna ita ma dai kiyayya ce kiki juna ya zama kai ba wani na kin wani wani ma na kin wani ita ce ashahna walbaghi da mugunta ka sa ko shi mugu ne a rayuwar shi in dai bai mugunta baya jin daɗi duk inda zai haɗa wani abu ya mugunta ya ga wani ya ya faɗa wani hali ko ya auka wani tarko to shi abin da yake so kenan sai ji daɗi a ransa sai zuciyar shi ta soso lokacin sai ya samu kwanciyar hankali da jin daɗi saboda ya ga wani ya auka a cikin musiba da bala'i Allah ka tsare mu ta iya yiwuwa ma wani lokaci irin wannan ga kuna tare da mutum amma kuma shi kullum tunanin shi zai yi maka mugunta wannan shi ne albaghi ko mu ɗauka albaghi da sunan mene zalunci zalunci ka kwaci kayan wani ƙarfi da yaji ka ci filin wani ka gebare shi an gane wannan ka ci kayan wani bisa ga zalunci kai wata mummunan mu'amala da ga mutum akwai irin waɗannan ababen jama'a da yawa a rayuwa to yana da kyau mutum ya zama ya tsarkake zuciyar shi daga waɗannan miyagun ainihin wato ayyuka gurɓatattu وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الناس كما حقيقة يتبت أن تنبي منظم الله صلى الله عليه وسلم cewa ya Rasulallah wai cikin mutane wane ne ya fi su falala wane ne ya fi mutane ɗaukaka faƙala sai manzon Allah ya ce kullu mahmumil qalbi saduqil lisan dukkanin mai sakakkiyar zuciya kuma mai gaskiyar zance sahabbai suka ce faƙalu saduqul lisani na arifu manzon Allah ai mutum mai gaskiyar zance mun san shi wa ma mahmumul qalbi wane ne mai sakakkiyar zuciya sakewa ba na na ragwanci ba an gane ma'ana mutumin da zuciyar shi tana wanke game da mutane bai da mugunta bai da kyashi bai da hasada bai da mugunta bai da bai da bai da mun gane wannan to sahabbai sukan yi tambaya idan ba su gane karatu ba kaga kana malami ba za ka ce ba za ta tambaye ka ba kuma an tambaye kama bai kamata ka fushi ba in dai ba tambayin izgilanci ba ce ko yawwa wannan shine manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce ka zauna ka baggawa da mai wanke ta ba wannan kuma ka ana wannan to an shiga wani layin ne daban ba layin annabi ba amma shi layin annabi tambaya ake kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadun ahadan ghayrak an gane wannan ko قل آمنت بالله ثم استقيم tambayar manzo Allah yas'alunaka 'anil ahilla yas'alunaka 'anil wa yas'alunaka 'anil mahid wa yas'alunaka 'anil an gane wannan ko yas'alunaka 'anil khamri wal maisir wa yas'alunaka madha yunfiquna wa yastaftunaka fin nisa'i tambaya ake yi in ba a gane ba jama'a manzo Allah ce innama menene innama su'alu an dawa'ul ayyi la manta hadithin ibn majah ke cewa ai maganin jahilci shine tambaya ka tambaya a gaya ma wannan shine maganin jahilci Allah ka ba mu wannan magani mu sha mu koshi mu warke daga cutar jahilci aka tambayi manzon Allah cewa fama makhmumul qalbi to wane ne mai sakakkiyar zuciya mai wankakkiyar zuciya qala sai yace huwa taqiyyun naqi shine at-taqiyyu mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah annaqiyu mai wankakkiyar zuciya game da kowa bai da ruku bai da hasada bai da kyashi bai da mugunta bai da gaba da wani bai da gaba da juna tsakanin shi da wani an gane wannan shine attaqiyyu annaqiyyu la ithma fihi bai da zunubai ma'ana baya yawan aikata sabo wala baghiya sannan baya cuta an gani baya cutan mutane ya ci dukiyan wani ya karɓi kayan wani ya ha'inci wani wala baghiya wala ghilla sannan bashi da me bashi da bashi da ruku a ransa wala hasada ko bashi da hasada kun ga ashe yayin da mutum ya samu waɗannan cututtukan guda hudu to ya tashi aiki wallahi mu jama'a ya tashi aiki kaga zanibi dama shi yana jawo dan uwansa ne ka aikata wannan laifin baka tuwo ba ka aikata wannan baka tuwo ba to sai wannan ya jawo wannan wannan ma ya jawo wani wannan zanibi ma ya ƙara jawo wani har sai an wayi gari zuciyarka ta zamto aswad ghirbadan baqaqirin inji manzon Allah kal khuji mujakhiyan kamar kifaffan kofi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkir munkara bai iya gane abu mai kyau ko baya taba ainihin inkarin abu mummuna kaga zuciyar ta zanto mankusa kenan ta zanto a kife alheri ba zai taba shiga wannan zuciyar ba haka manzo Allah ya faɗa shi idan bawa ya aikata zunubi bai tuba ba nukita fi qalbihi nuktatun sauda sai a sanya mishi wani dan bakin digo akan zuciyarsa haka nan in bai tuwo ba ya ƙara yin wani a ƙara digawa ƙara yin wani a ƙara digawa ya ƙara yin wani a ƙara digawa haka za a yi ta yi har sai zuciyar ta zamto aswada baƙaƙirin shi da manzo Allah ya sifanta ta ce kal khuji mujakhiyan kamar kifaffen kofi da zaka sa a ruwa ka ce bari ka ɗebo shi ga cikin kofin sai ka kifa shi haka ka ce bari ka sa ka ɗebo ruwa zai ɗebo manzo Allah ya ce la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara bai iya gane abu alkhairi ne don Allah ya riga ya sa murfi akan zuciyar sannan baya taba inkarin mummuna mummuna ma yake umarnin da ayi Allah ka tsare mu don haka jama'a kun ji wannan hadisi ibn Majah ya fitar da shi kuma hadisi ne wanda yake ingantacce Imam Al-Albani ya inganta shi a cikin littafin sa na Sahihu Ibn Majah التاسعة نترى tarku fudulin nazari wal kalam barin kalle-kalle da ba shi da amfani da zance da ba shi da amfani kawai kana zaunanka an gane wannan wai kai saboda saboda wai kai kana son jama'a su yabe ka ko ba ka son ko kana son kawai ka je ka zauna kana ainihin wato ta labari ko wani bakamacin wannan sai a wayi gari kana zaunen ka sai ka ce ka barin je majalisar suwa ne kai dai baka son bakin ka ya zauna shiru a tattauna wannan rancen wani ce wani rayuwa ta yi kunci a yi gulman wani a yi annamimancin wani a kulla wani mugunta a zagi ɗan siyasa wani a zagi malam wani wani ya wuce a yi da shi wani wuce a yi zundansa ko a yi kushensa ko na makamancin wannan dai to yana daga cikin abin da ke rayar da zuciyar mutum ya cire masa cututtuka iri daban-daban na zukata shine tarku fudulin nazari barin kalle-kalle mara amfani kullum kake na wayarka kallon fim ka sa wannan ya ƙare ka sa wannan ka kalli indian hausa ka kalli izar su ka kalli mm, daɗin kowa ka kalli a duniya ka kalli waye duk gasu nan barkatai ka kalli safni an suhani aikin kenan kullum ana ta kalle kalle ka sa indiya ka kalla ka sa wani ka kalla ka sa wancan ka kalla aikin kenan wai kai dai baka son ka zo na baka komai to wannan yana da hadari kwarai da gaske domin yana gurɓata zuciyar bawa da mafi yawan abin da yau ake ji ko ake kallo ko ake faɗa ba alkhairi ba ne mafi yawa in za in kun yarda da ni fike na amma idan kun yarda kun yarda mu ci gaba da karatu kenan an sallama ko wal kalam da barin magana da bata da amfani zancen da bashi da amfani hirar da bata da amfani wal istima' da sauraron abin da bashi da amfani wal mukhalata da yin zama tare da wasu mutane cakuduwa da wasu mutanen da cakuduwar da ba ta da amfani wal akli da mummunan ci mutum ya zanto kullum zai ci abinci sai ya ji ya koshi dam to wannan mafi sharrin mutane ne wallahi jama'a manzon Allah ya hana mutum ya ci abinci ya koshi dam dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mala ibnu adama wi'a'an sharran min batnihi dan adam bai taba cika wata jaka mafi sharri ba kamar cikin sa inji manzo Allah ya ce fa in kana la budda in ya zan ba makawa sai ce me bangare daya ga abincin sa bangare daya ruwa bangare kuma na iska ina fata an gane na'am ban ji ba sirri ban gane ba eh ya tuwa manzo Allah kai kasa ai eh ai shi ba a ciki yake ba wannan sirri yana zuciya ne aikin zuciya ne ba aikin ciki bane ba hauce da ya ambaci ciki ne yana nufin tunai duka dai a cikin gangan jiki yake an gane wannan amma jama'a ku sani kuma yawancin abinci jama'a yana yana da cutarwa dalilin da yasa mafi yawan muke fama da ulcer kenan yanzu da za a zo a yi census a masallacin nan insha Allah masu ulcer sai sun cinye ko kuwa masu ulcer sai ya zama sun cinye sun cinye zabe gaba daya mala baka haka ne to ga ji Allah baka ji shine shugaban masu ulcer gaba daya haka ne jama'a amma ku sani duk lokacin zaka ci abinci in ka ci yawa ya cika cin kadam ko sai ya fi maka da matsala musamman ma musamman ma kana cin abinci ka kwanta to ba za ka rabu da basir ba ba za ka rabu da ulcer ba ba za ka rabu da yawan magwas ba ba za ka rabu da yawan kasala ba ba za ka kuma rabu da kasa tashi da darakan ibada ba so samu ana yin magariba ko kafin magariba ka ci abincin dare ko ana yin magariba in zaka je karatu ne kana dawowa isha'i ka ci abinci kada ka bari sai karfe goma dare sai dai in ya zama larura in ku ka ci abincin ka tabbatar ka samu akalla minti talatin kana yin wasu abubuwa kamar me kamar karatu ko kana wani nazari ko kana wani dan aiki a gida ko wani abu wanda zai ɗauki lokacinka har abincin ya fara narkewa kafin ka kwanta bacci an gane wannan manzo Allah ya ce bi hasabi ibn adam menene bi hasabi ibn adam alqaimatin yuqimna biha sulbahu yan lomomi kawai sun isa mutum wanda zai dan cika cikin sa ya dan tara komada ya cika da rayuwarsa shi yasa Allah ya zargi mai cin abinci ya cika cikin sa fal utullin shine utullin eh ba kwa jin wannan matan da ke abin nan hadithu ummu zar'in ya ce zauji hmm in dakhala menene menene wa in ak wa in wa in sharibal taf wa in akala menene gashi nan dai na manta asalin tace mijina hmm ayin gaya muku in dai kama cin abinci sai ya cika ciki dam in ko ya tashi sai ya cika ciki fal in ko ya fara bacci abawa ai sai asuba ina fata an gane wannan eh kuma shi ba zai ma tambaya ya yarensa suke ba ya yansu suke ba ballantana ya san yare ya tarbiya in tashi da safe kawai kada kansa ya tafi neman abinci kuma shikenan kaga wannan abin zargi ne eh to cin abinci ma yawan cin abinci ka cika cin ka dan yana da matsala a rayuwa shi yasa galibi za ga malamai ba sa ci abinci su koshi duk wanda zai yi ilimi jama'a duk wanda ke ɗalibin ilimi ne maganan ka dinga ce kana koshi babu sai dai ka dan samu abin za ka dan ci ka dan tare kuma za ka ci gaba da yin karatu amma in dai za ka cika koshi malam kana gama kana fara karatu daga irin ka kai a barje ido a barje ido ina ba zai yiwu ba kai duk malaman da suke wannan ayyukan jama'a da rubuce-rubucen nan inda ci suka yi suka koshi dam billahi da wannan aikin ba zai yiwu ba Allah ya sa mun gani dan galibi jama'an aka ci koshi gaskiya tsakani Allah maganan ma a zauna lafiya babu sai bacci sai kasala sai waye sai waye mutu waye tashi Allah ta'ala ya sa mu dace wan naumi da kuma yawan bacci yawan bacci ma jama'a yana kashe zuciya bature shi kuma ya ce a ta bacci aƙalla ka samu awa takwas a rana kana bacci a 24 hours a samu awa takwas kana bacci awa takwas ba zai bacin awa takwas Allah dai kiyaye za dai a taɓa amma awa takwas ya yi yawa mu a musulunci gaskiya awa takwas ya yi yawa a musulunci mu minimum ko mu ce maximum abin da ake son ka yi bacci awa hudu ne maximum in bacci ana son ka samu awa hudu ya ishe ka akalla duk da karanta ka kwanta karfe sha biyun dare misali ka tashi karfe biyar bacci ya isa amma wani zai kwanta karfe takwas ya tashi karfe shida asbahi ma baya samu daga an tashi shi ma ya ta masifa ya ta bala'i wani yana ma ya sa matansa ka'ida shi ba a tashin sa bacci eh sai in ya ga dama ya tashi duk yadda za a yi kuwa in ko za a tashi shi za ga bacin rai amma ran da yake da wani abu nasa na duniya zai yi sammako ne ya tafi kaduna zai bi isa to zai tashi da wuri ya wanka kafin asubahi ya je shiga mota ya tafi kaduna amma sallah ya wa Allah sai ya ga dama na samu dace yawan bacci shi ma yana da matsala fa inna tarka zalika min asbab shirhi sadr domin barin waɗannan abubuwa jama'a yana daga cikin abin da ke sa mutum ya samu farin ciki a rayuwarsa da kwanciyar hankali da jin daɗi wa na'imil qalbi da samun ni'imar zuciya wa zawali hammihi wa ghammihi da kuma gushewar damuwa da dukkanin ainihin wato bakin ciki an gane wannan dukkanin wata matsala dukkanin wata damuwa Allah ta'ala sai yayi maka sanadiyan barin waɗannan ababe ashiran sai na goma al-ishghalu bi amalin min al-a'mal shagaltar da kanka da wani aiki daga cikin ayyuka aw ilmin min al-ulum nafi'a ko wani ilimi daga cikin ilimomi masu muhimmanci masu amfani yanzu wayoyin hannunmu nan da muke browsing da su muke shiga internet muke muke aiki muke nan chatting shi ne mafi girma abin da muke da wayoyinmu ga ilmomi nan zankam sai ka sai data ƙara a tiktok ɗin iska tiktok ɗin ma akwai abubuwa masu amfani amma da yawan ba masu amfani muke kallo ba sai mu kalli wannan fitsararrun 'yan matan mu kalli kwamedi na 'yan shirman nan 'yan wuta mu kalli duk mai kwamedi ɗan wuta ne manzo Allah ne faɗa manzo ya cewa wailun lillazi yuhaddithu an-nasa liyadhhak liyudhhika liyudhhikahu liyudhhikahu ibn majah ya fitar da wannan hadisi ce narkon azaba ya tabbata ga mutumin da zai dinga ba mutane labari don su dinga yin dariya manzo ya ce fawailul lahu fawailul lahu fawailul lahu azaba ta tabbata a gare shi bala'i ya tabbata a gare shi azaba ya tabbata a kansa to da kai mai kallon kwamiti da shi mai yin kwamiti duk kun hada a cikin karna kusan wannan jama'a musulunci yana da tsari komai yana da ka'ida ba ce kada dan kyakyata ba ko kada dan amma kada ya zama wannan shine nan aikin ka ko da yaushe da ai ina fara kallon comedy sai yin awa uku ma ina kallo ban damu ba amma an sallaci minti 15 minti 15 an yi a sallah shikenan kafar kunkuni ni wallahi tallahi ba zan ƙara zuwa masallacin nan ba ai wani inda shi ne liman kaza da kaza wallahi tallahi ba zan zo masallacin nan ba saboda ya cika jin sallah da yawa kaza amma in ya dawo kuma wajen hira zai kai awa biyu awa uku bai damu ba ko bai jin komai a kansa amma ibadar da Allah ya halicce shi domin domin ita a ina sam ba lokacinta Allah ka tsare mu a wannan kawai duk hira ce malam duk hira ce ai wannan dariyan da za ka yi na 'yan mintoci to ka kalla kuma ka gama to abinda kuma zai kana bari wannan damuwar ta ƙara dawowa waɗannan shawarwarin da ka ji muna kawowa su ne maganin hawan jini na gaske in dai hawan jinin da tunani ke sa ɗan adam ne to wannan karatun zai sa maka wannan ka zama kawarki to ai abin da aka ce dama in an zo irin wannan eh a wannan dama ana duba ai amma in ka duba yanayin tsarin inda za mu ɗauko tsarin da sabai suke yin sallah ne kasan ba irin wannan bane kuma yau sallan ma da za a minti goma sha biyar ba karamin sallah ba ce ba kowane ba duk masallaci ba wala ba duk masallaci ba an gane wannan to amma idan an sami irin wannan sai a yi haƙuri sai a daure in kana da matsalan tsayuwa ne sai ka zauna ka gani ba za a ce a daina yin sunnar manzon Allah saboda wala ba lafiya ba dan manzon Allah bai yi ba kun gane in ya tashi jan sallah manzon Allah kan karanta ayoyi 100 a sallan asubahi Umar dan Khattab yana karanta suratul Yusuf a sallan asuba tun daga farkon ta har karshen ta a sallan asubahi mu ko duk wa duk tsanani da za a yi shafi uku ne shafi uku ne za a karanta duk tsanani shafi uku ne a raka da baka taɓa jin karanta shafi biyar ba ko shafi bakwai to kuma ƙa'ida addini ana yin koyi da su wane ne da na gaba za su zo koko da na baya ana koyi da na baya ne suka riga suka shuɗe ba mu ci ba masu lafiya ba yanzu ka zo masallaci kana zaɓi tsakanin mu da Allah mutum tsayawa yake yi me yake yi kun yi shiru zama yake yi mutum yana tsaya sahu yana dan malaria typhoid ko azhar ne wani ba zai iya tsaye ba ko la'asar ne wani ba zai iya tsaye ba da ya tsaya sai fa ganin war yana juyawa me zai yi sai ya zauna saboda me yana ganin jiri da ya zauna sai ga ya sallar shi a zaune a wani lafiya sai ce wallahi baya jin daɗi ne kaza da kaza me yasa shi ya san bai da lafiya to fiqhun da ya kamata mu fahimta shine in baka da lafiya ka san baka da lafiya in kana da lafiya kuma ka kana da lafiya kun gane karatun kuwa in baka da lafiya ka zo ka tsaya ka ga tsayuwan ta yawa sai ka zauna in an tashi aka ruku'i sai ka miƙe ka ruku'i tare da liman ka sujada tare da liman in ya dago zai ci gaba da yin karatu sai ka zaman ka a zaune sai ka ji an karanta an kusa kai ayan ƙarshe sai ka miƙe sai a yi da kai haka ake yi wannan shine style ɗin da za ka yi don kai ma ka zamto cikin masallatan amma ba hujja bane kai sallah a gida a ɗakin matarka saboda kawai liman na tsawaitawa wannan ba zai zama uzuri a wurinka ba a wurin Allah ko zamanin manzon Allah da Mu'azu dan Jabal yake tsawaita musu mutumin da yazo sallan shi yake a gefe in ya gama sallan sai ya fita ya tafi shi abin shi an gane wannan ko bai ce bari ya sallah a gida ba dan mata da aka san su da yin sallah ina a gida ba maza ba sai dai in larura ta kai laruran da mutum ba zai iya fita ba gaba daya wannan kam kenan babu laifi amma wata rana za mu sa littafin zawahiru dha'fil iman alamomin raunin imani za mu zo mu sa mu karanta da izinin Allah saboda ilimin tarbiyya biyo kan mu tarbiyya zaka zo ka ji inda kake da raunin imani zaka zo ka ji dole imani sai ana sabunta shi jama'a manzo Allah ya ce innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawba imani yana tsufa a cikin zuciyar ɗayan ku irin yadda tufafi ke tsufa ke koɗewa ya lalace manzo Allah ke fas'alillah an yujaddida al-iman fi qulubikum ku dinga roƙon Allah ya sabunta imani a cikin zukatanku Allah ya sa mu dace to ka shagaltar da kanka da wani ilimi mai amfani in YouTube ka shiga ka san me zaka duba in Facebook ne ka san me zaka kalla an gane wannan in whatsapp ne in status maka kika lullu mutane ka san me yasa mai amfani ka san me yasa waƙe-waƙen soyayya ka san me yasa comedy ka san me yasa shirme da bankaura ka san kuma wanda kullun ka ɗebo wasu ƴan short clips na malamai na malam daurawa ne na malam guruntum ne na daga sani jan lemu ne da kaza aka yana sassawa ana amfana ɗan sakon talatin da za ka kalla ɗin sai ka ji wani abu ya shiga zuciyanka na amfani to irin wannan sai ka tabi kana kallo kana amfana an gani yawwa malam yace fa innaha tulhi alqalba amma aqlaqahu amma aqlaqahu domin yin wannan shagaltar da kanka da wani aiki yana daga cikin abin da ke shagaltar da zuciya ga barin abin da ke damunta wani ka ce wani katina ka sai cika wallahi ma na manta saboda aiki kaza ya dauke min hankali ana samu ko ba samu ana samu amma in ka zo na baka komai hatta tsofaffi masu fama da matsalar yawan hawan jini da yawan tunani 'ya'yansu sun mutu sun bar su ba su da mai ɗaukar ɗawainiyarsu a rayuwa waye mutu waye tashi yawan damuwa zai kashe musu zuciya ya kashe musu ya sa musu hawan jini ya sa su rasa idanu da sauran abubuwa irin waɗannan to ba a so su dinga zama shiru aƙalla sai a ɗan sai wani ɗan MP a cika mata karatu an gane tana yawan sauraron karatu ko ne yaushe a ɗan danna mata shi a nemo mai sola wannan ba sai an mutum ba mu da nefa anan ko mu garin ba mu da nefa shekara biyu kenan da wani abu ana ta fama da rashin wuta a kai za dai ta dawon sai ran da muka ga kyalli ko yara suka yi ihu a gari ka ce nefa to ya wuta ta dawo yanzu a bayan sati nawa kana ji a ta dawo an gane wannan ko jama'a to yana da matukar muhimmanci mu kula da wannan jama'a to sai a samu mata dan rediyon ta dan sa mata karatu ba zan ce a sa mata wake-wake ba dan zai ce a sa mata waka a ba maganin waka a sa mata karatu dan tsohuwa ce tana son ta cika da imani ne a sa mata wa'azi a sa mata qira'an qur'ani a sa mata waye-waye kullum a dan sa mata dan danna tana jin kayanta to wannan zai dinga shigaltar da ita kuma akwai akwai tarihi aiko kamar irin tarihi irin na menene na malamin daura da yi kundin tarihi kowannen kake yawan sawa kana ji za ka ƙaru da yawa haka ne ko ba ka bane tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da yaƙoƙinsa da mu'amalansa da mutane da abubuwa irin na addini shawarwari da ake baka a sama da fiƙo sura ko na malam albani rahimahullahu ta'ala tana yawan ji zai taimaka ƙwarai da gaske الله تعالى يسام داش الحادي عشر نقوم شادية الاهتمام بعمل اليوم الحاضر mutum ya yi ƙoƙari ya himmatu da aikinsa na wannan yinin da yake so ya yi aiki wa qat'uhu an al-ihtimami fi al-waqt al-mustaqbal kada mutum ya yanke aikinsa ya bashi ya ce sai zuwa an jima na zan yi gashi baka komai ka ce a'a wallahi yanzu ina son dan huta sai zuwa an jima zan yi a'a kada kai haka duk aikin da kasancewa sai ka yi shi kawai je ka auka mai ka kama yi in ka gama din ka huta mun gane wannan saboda kada ka yanke aikin ka na yini saboda wasu na labari a majalisar su ko suna da wani abu kana son ka je gona amma kana son ka zauna sai an gama wannan labarin da kai ko wani chapter da kai ya zan baka manufa kenan kai baka da manufa kenan a rayuwa a'a ka tafi ka dawo akwai labarin da ma yafi wannan daɗi zaka samu in dai a wajen masu zamanin dalili rahotanni ba sa ƙariya ko suna ƙariya amma an gama wannan wani za a ɗauko kuma mafi yawansu 80% duk ƙarya ne duk labari ne wanda an ƙara wa an ƙara wa miya gishiri ko kuwa mu ce samu labari sai ya ta zuzuta shi ya ta jinkirta ya ta zuzuta shi ya ta ƙara ƙari ya ta ƙara ƙari wai saboda kada ya ƙare da wuri a cinye lokaci ko a ɗan rage lokaci sannu mai lokacin ragewa samu dace wa anil huzni adil waqt al madi sannan kada mutum ya zauna yana bakin ciki da damuwa saboda wani abin da ya riga ya wuce jama'a shi yasa batu rike cewa let menene let the bygone be bygone abin da ya wuce kawai ya riga ya wuce mana maganin ka tuna shi ma babu an gane wannan abin da ya riga ya wuce ko ka birne shi kawai ya tafi ya tafi maganin ka dawo da shi kana yawan tunawa zai dame ka hatta abin da wani ya maka na cutarwa in kana yawan tunawa ba zai bar zuciyarka ta huta ba na'am sai dai zunubi ne kwarai shi ne ake son ka yawaita tunawa saboda ka tuba ma Allah ka kuma daina amma in dai magana mu'amala ce da mutane ko wani cutarwa da wani ya maka ko wani abu kamacin wannan ka daina damuwa hatta a Najeriyance duk wannan fashe-fashen bom da ake da sauransu ba yana damun mutum ba to in ka riga ka tuna ya wuce kuma ya wuce ka kulli ka zauna tunanin ka oh yanzu shikenan an kashe wannan a wuri kaza yanzu wuri kaza ma an yi kaza a to wannan ka ba za ka rayu ba inda ka san mu ta gado ce eh ba za ka yi labari ba fal abdu shi bawa yajtahidu fi ma yanfa'uhu fi ad-din wa ad-dunya abinda ake so kullun ya rika yin abinda zai taimaka masa wajen ya amfana a rayuwarsa ta duniya da kuma addininsa wa yas'alu rabbahu najaha maqsadihi kuma ya dinga roƙon Allah ya cika masa burinsa wa yasta'inuhu ala zalika kuma ya dinga yawan addu'a Allah ya taimake shi akan cimma burinsa fa inna zalika yusalli 'anil hammi wal huzn domin jama'a wannan yana magance matsalan bakin ciki da damuwa an gane wannan yana magance wa bawa mene bakin ciki da kuma mene damuwa الثاني عشر نقوم شابيو النظر إلى من هو دونك duk abin da Allah ya maka ni'ima jama'a ka dinga kallon na ƙasa da kai wala tanzur ila man huwa fawqaka kada ka kalli na sama da kai fil afiya wajen lafiya da Allah ya bashi wa tawabi'iha da abin da biyo bayan lafiyar war rizqi da arziki wa tawabi'ihi da abin da biyo bayan arziki kun gane kuwa eh kada ka dinga kallon na gaba da na sama da kai ka kallon ina yawwa haka manzon Allah ya ce la tanzuru ila man huwa fawqakum wanzuru ila man huwa asfala minkum fa innahu ajdaru alla tadhdaru ni'matallahi alaykum inji manzon Allah ku kalli na ƙasa da ku akan harkar duniya kada ku kalli na sama da ku wannan zai sa ba za ku butulce wa ni'imar da Allah ta'ala yi muku ba amma in dai za ka kalli sama da kai wajen lafiya yana iya kaza yana iya kaza yana da yana da kazar kazar yana iya yin kaza a rana ni ba na iya yi yana iya dukka dinga damun kanka ka samu kanka matsala haka nan arziki sai ce wata wabi'iha da abin da zai biyo bayan mene arzikin wani yana da arziki zai gina katon gida ya sai katuwar mota yana hawa kaga yayan suna makaranta mai kyau kaga yana kakka yadda kace zaka rayuwa irin tashi bahaushe ma ya ce wai ba ki da ba ki da gashin wance ina ke ina kitsan wance in ma kin ce zaki yin wahala zaki ci haka ne ko duk wanda ya ce sai ya daka rawarsa a turmin wani zai rasa turmin daka tasa mun gane wannan jama'a haka bahaushe ya ce kun ga wannan magana ce mai hikima kwarai da gaske الثالثة عشر نقوم شاؤكو نسيان ما مضى عليه المكاره التي لا يمكنه ردها متن يمنتا دا أبن ديرغا يغباتا نموني أرأي وسا واندا بزي يوكا إيا ريفاس وانا أبن يداوبا كاكا يدك ذونا كنا كاي وانا لا بيا كاي هاي الله يكيي الله يكيي يتقفا me ya faru shi ai na tuna lokacin da malam na samu daman nan malam lokacin nan a rana sai in ce jin kaza amma na yin amfani da dama a lokacin nan malam in kaga kaza da kaza kai ta baki shi ne abin da bawashi ke faɗa kowa tuna bara bai ji daɗin bana ba eh to irin wannan abin jama'a shi ma yana kashe zuciya yana raunata ran ɗan adam ka daina irin wannan aikin an gane wannan fala yufakkiru fiha mutlaqan mali ce kwata kwata ma kwata kwata kada ka yarda ka dinga yin tunani akan irin wannan abubuwan kada ka kuskura ka dinga yawan tunani akan waɗannan ababe da sun riga sun shuɗe kuma kai ba za ka iya dawowa da wannan dama da ta riga ta wuce ka ba to kan ma kai tunani akan wannan da ka tuna ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin innaman najwa min ash-shaytani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'an illa bi'iznillah dukkanin saƙe-saƙe da tattaunawa irin na shedan ne wanda yake sa mutum tattauna akan sabo wani ma fa zina ce ya so yayi da wata yarinya amma sai aka dan samu wata tangar a kuskure shi kai zaga yazo yana kai kai inna lillahi wa inna raji'una wai kaji fa hada inna lillahi kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ai gaskiya ban ji daɗi bisin yarinyan nan ba ai na so a ce wallahi tallahi kai kai ta kwafa zunubi ba zai gode wa Allah da ya taimake shi bai aikata ba in Allah ya so ka da alkhairi lokacin da kai nufin aikata wani zunubi kana cikin yunkurin aikatawa sai Allah ya kawo maka wata matsala sai ta yanke alaƙar sai ka kasa kaiwa zuwa ga aikata laifin wallahi ka gode wa Allah Allah yana son ka da rahama ne Allah baya son ka lalace bai son ka auka cikin wani abu da zai fushi da kai sai a yanke wannan abu yau ba ka ganin wani yana son kalib lufin ne irin dare yayi yayi yayi yana fara kallon sai data ta ƙare ko ba kuɗi a account ɗinsa ko ba shi daidai zai yi ya browsing ɗin nan ba zai tashi wani ce ɗan turan mun data ba kuma ya taɓa shi ka wannan MTN ɗin yan iska ne wallahi ɗan kwashe mutum data kaza kaza to amma ina ba zai samu ya kalla ba amma me Allah yake nufi da shi alkhairi yasa da ta ƙare wani kuma kawai da ya fara sai gaba ta wani ta fara warwar warwar warwar abin da ba taɓa yi ba ya aka yaka warwar sai kawai ta ta hargitse kawai ta nan da nan caji ya ƙare ta mutu sai ya tunanin gobe ya kai ta gyara ya zo ya caji sai ya kunna kuma ta kuma normal ita mamaki to ya aka yaka a Allah ne baya son ka da ka auka cikin laifi rahamar Allah ce ولو فلولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم إندا بعد الرحمة الله تارس جيش بشيء النبي يونس عليه السلام لنبذ بالعراء دا أن ورقد شيء أجيفا تيقو وهو مذموم ينا أبن ذرقي فاجتباه ربه فجعله من الصالحين سي أبنجين سي يذا ديشي يسن ياشي لغس جمتان كريش تو كيما هكا الله يكي مكا كغاني وانا نسيك قولي الله جماعة من قال ونم الرابع عشر نقوم شاور إذا حصل على العبد نكبة من النكبات إذا باوى يسام وتمصيبة شيء النكبة نكبة أي المصيبة إذا وتمصيبة تأوكى وباوى لكسجم مصيبه فعليه السعي في تخفيفها تونم فيفارق وقري وجن يسسو توتم ونم مصيبة mun karanta a baya ko kwanakin baya a karatun wani ne tariqu salihin ko yawwa mun karanta magana ibnu qayyim a cikin mene atibun nabawi babin da ya karanta akan ilajil musiba yadda ake magance matsalar musiba an gane wannan ai to kai kokari kai wani abin da zai sassauta maka zafin wannan musibar bi an yuqaddira أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر كمريا ما لينا في الشواء كمري مثالي ينزل أنك يموت قاعدة كان أسنش مرجي مثالي من أنا ودن ينين زاف متون تنابغنك سيكتشت أما الحمد لله ni da aka ɗauki ƙwaya ɗaya Allah ya bani guda goma sha kaza ko ga guda uku inda Allah ya so mana duk uku zai dauke ma ya kashe su gaba daya lokaci guda su hatsari a mota su mutu ko su karairaye bayan na gaba yawa duk su mutu inda Allah ya so haka zai faru amma sai aka dauke min kwaya daya a sai in gode ma kun gane karatun kuwa yawwa to ko ta musiba ce ta auku maka rashin wani abu kai a wurin sana'arka gona kai bata bata kyau ba ko wani abu ka kaddara cewa inda Allah ya so ma buhu hukunin da na samu da nake sa ran buhu 30 to da Allah ya so ma zaka ji an ce tab ai wani ma wallahi ko buhu ɗaya bai samu ka ce a alhamdulillah tab bijak mala ka ce ko buhu ɗaya kuma ai al'amari ya zama iri a to shi ma muna muna mai jaje ashe ni ma dan gata ne kun gane kuwa sai kai tunani ka kaddara cewa inda Allah ya so da musiban ta fi haka ta ninninka haka amma sai ka gode wa Allah da Allah ba ya tsaye da ta iyaka nan to wannan ne sa ka dan samu mene ka dan samu sonyi eh a cikin ranka mun gane wannan ai ويدافعها بحسب مقدوره يتنكد wannan aukuwan musiban bi maq- bi ah, bi hasabi maqdurihi da gwargwadon iyawansa an gane wannan ai alkhamisa ashar na goma sha biyar quwwatul qalb ka karfafa zuciyarka wa adamu zi'ajihi wa infi'alihi lil awham kada ka ringa yawan firgita kanka shine alinzi'aj kada ka yawaita firgita kanka da damun kanka wa infi'alihi lil awham kada ka ringa yunkurar da tunaninka da yunkurinka zuwa ga wasu abubuwa na shirme wal khayalat da wasu irin dodorudo ko mu ce da ainihin me za mu ce al khayalat Eh, me nake son ce al khayal da mene irin kaman ka ce na manta alkubi tunan mana irin mutum ya dinga sauwara abu yana tunanin abu yawa saƙe-saƙe da lissafin dokin rano kun san lissafin dokin rano ko kun sani eh eh kamar lissafin kamar lissafin ne masu fayi eh gaskiya ku ne wallahi kamar lissafin masu fayi din nan wallahi in ka je kan media ma abin ya zama hauka wani kaji ya ce ai shi gaba ɗaya ma zai sai unguwar su ne gaba ɗaya zai yi kaza zai yi kaza zai sai kamfanin dangote wani ma ya ce duk rigimar da ake tsakanin asu da fitar gamman faibi kawai zai ɗiba ya bayar ya ba malaman jami'a ya sitilin ɗinsu kawai a biya su kuɗin shekara kaza kawai ya gama wani ma ya ce zai yi sai kamfanin dangote ne gaba ɗayansa wanda dangoten nan har yanzu ya kasa ya sa kasa ƙarasa refinerinsa yana ta gumurzu ana son a ƙarasa refinery a fara samun wasu kuɗaɗen da suka fi waɗannan yana nan lirin har ana neman kuɗi ana lissafin kuɗin da ke shigowa da wanda suke kaza ana buɗe sababbin wurare na yin siminti amma kai kana nan kana lissafin cewa kawai kana zaune a gidan ka latsa waya a iska a banza wani ya ɗibi biliyoyin kuɗi ya baka Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wato zaka je ga yara ne sun haukace gaba ɗaya jiya ma ina kan twitter naga wani yana wani lissafi yana cewa to shi in aka yi ma zai ma budurwarsa menene da menene fai nawa kawai zai bata shikenan ya gama Allah ya kiyaye to abin da ake nufi an jama'a lissafin dokin rano kun ga wannan abin da ake yanzu na fai din nan da bitkaransin nan wallahi yana cikin irin wannan abin jama'a shagaltar da kwakwalwarka da abin da zai dame ka ka dinga sauwar wasu abubuwan da ba zai yiwu ba yanzu ku duba yadda yadda karansi suke a jama'a karansi kafin a fitar da wani abu a cewa kuɗi ne sai an tattace wuri ba an ɗebo wani abu na gwal ko zinari an ce to eh zai in daidai da wannan takardun kimanta inda a ce kuɗi abin banza ne fa da yanzu a din- da takardun banza ne kawai bugawa za a dinga yi kawai ana raba mutane ko kuwa inda kuɗi abin banza ne da gwamnati da ke cewa ba za ta biya aso kuɗi ba ka gane kuɗin ita kan takardun da za a yi kuɗin da abin da za a yi kuɗin su kansu kuɗi ne eh kwarai da gaske haka yake haka yake duk wani kuɗi da ka sani a duniya dollars ne riyalat ne wale- waya mutu ya tashi ne duk waɗannan kuɗaɗen euros ne dollars ne pounds ne pound sterling ne duk waɗannan an gane wannan so ba ba ba ba ba ba tunani mai kyau ka dinga sauwara abin da ba zai yiwu ba kawai ne to ka ne ba yanzu na an ce za ta fashe an ce ai an samu DDoS attack wani ya riga ya wuce yanzu kuma za a ƙara zuwa a ce za ta ƙara fashewa sai a ƙara cewa kuma akwai wani attack an yi attacking saba ɗin sai a ce saba ɗin taru kuma ku rubuta ku aje za ku ce na faɗa za a kawo wani ƙauli da ba'adi bature matsiyaci kuma jama'a ku saurara ku ji akwai hirar da aka yi da wani mutum masanin ah, masanin bit abin nan bit currency da sauransu ko a BBC Hausa ile wani sun kunji sun kalla abin da ke bayani fa jama'a fai din nan kun gane har yanzu ba a kai shi kasuwan bitcoin an karɓe shi a matsayin kuɗin da za a yi exchange shi ba har yanzu magana da ake yi kawai su masu abin su ne suke ta mining ɗin mutane suna ta mining ɗinka da ƙwaƙwalwarka da lokacinka da datarka yanzu datan da kowa yake bada yanzu misali mu ɗauka a Najeriya kawai an ce mutane miliyan nawa ne suke kan fayi to ka duba duk minti ɗaya data nawa yake ja ko kuɗi ne shi aure shi Allah ya samu dace idan ne magana kan wannan ila kada yan zamani da gayun unguwa su ce kai wannan fa ya matsa kada eh wajen ce hasara ta kama duku kaza ba za ce kenan eh shi ai amma ya sami KYC ne ko me Yau ne wanda ba, shi ya ba sami KYC tuntuni an ba shi waye mutu waye tashi ce a ina taya ka murna ina taya ka murna shi amma dai a ƙara rike sana'a da kyau to dama da sana'arsa ko kuwa eh saboda wannan abin yana sa wani gaba ɗaya ma ya je da neman kuɗi tunaninsa kawai shi kawai ta zo ta fashe ni kawai a ga yayi kuɗi ya gina manyan gidaje zai kai iyayen shi maka zai je maka duk sati zai je umara duk wata sun dai kuma kuna ganin abin kaman wasa wani wallahi sai ya zautu wani daga lokacin da ya tafi kenan zai samu tabuwa hankali zai zare saboda an riga an yi masa roman mene roman baka eh akwai masu siyan wasu suna ƙara akan nasu siya suna ƙara saboda in ta abin nan a samu abin nan eh mana eh mana duk wanda yi ana bayanai da sunanka da lambin wayanka da da da asalin IP din wayarka da komai da komai a tattara wasu bayanai na kan wayarka to baka san me za a yi da shi ba ka'ida ko kamfanin facebook ko kamfanin whatsapp ko kamfanin instagram ba su da daman su hau kan wayanka sai amfani da contact ɗinka na wayanka sai in ka ba su dama ka'ida hatta facebook da kaga suna violating rules din da ya kamata su dinga yin mu'amala da mutane saboda suka shiga contact ɗinka duk wanda ke yi risa nan ba shi za a ɗauko a kawo maka a ce from your contact ƙa'idar dokan babu wannan ba za ka sa kowa ba ba za ka ga kowa ba sai wanda kai kake so ka gani amma sun yi violating wanda na ga wani debate da aka yi aka sa shi a gaba a abin nan me sunan su a kamfanin na wannan ɗan iska na Amerika CIA da ake interviewing din shi aka sa shi a gaba ana tuhumar shi shi zuka ba gani an gane wannan ai so akwai abubuwa da yawa nothing and no one is safe kusan wannan ka'idan technology ne yanzu kenan ka'idan network security there is nothing that is safe there is nothing that is secured ƙarya ne ka ce ka sa password kaza ba za a yi hakin ɗinka ba ƙarya ne sai dai ba gana ba babu wani abu da ke da tsaro cikakke inda kan network ne so kama dai na yaɗa komai naka kan network yauwa in ba ku sani ba ku sani ba zan ƙara magana ba mali ya ci gaba da cewa mene ina muka tsaya muna sha biyar ko yawa wal khayalati allati tajlibuha al afkaru sayyi'a jama'a kun ji da irin tuntuntuni da irin lissafin dokin rano da mutum zai dinga yi na wanda yake kawo mummunan tunani an gane wannan duk masu harkan hakin din nan yahoo boys din nan me ke kawo musu wannan mummunan tunani ne lissafin dokin rano wani yayi kaza ni ma ina so in yi wani yayi kaza ni ma ina so in yi lissafin dokin rano wani lissafin dawakai ne amma lissafin da rayayye da matacce da gurgu da makaho duk ana lissafi a cikin matsayin duk dawakansa ne kaga wannan yayi dirkarsa ya yaudar kansa da ya samu dace wa adamul ghadabi da kuma rashin yin fushi an gani ba fushin bane aka hana ka abinda fushin zai dungun zuma ka kaje ka aiwatar shine matsala mun gane wannan wala ya tawaqqa'u zawal al mahabbi kada mutum ya kuskura ya dinga saka wa kansa gushewan dukkanin abin da yake so ya rayuwa yanzu ina son yi kaza kai ina ba zai ma yiwu ba kai gashi ina son yi karatu gashi ina son yi kaza amma duk ba da ba duk ba hali kai kawai kana ganin ba da zai yiwu a'a ci gaba da kwankwasawa ci gaba da kokari Allah zai baka yadda zaka yi an gane wannan wa huduthal makari da kuma aukuwan dukkanin wasu munanan abubuwa bal yakilu al-amra ila Allah azza wa jal abinda mutum ya kamata yayi ya jingina al'abaransa gaba ɗaya su zuwa ga Allah mabuwayi madaukaki مع القيام بالأسباب النافعة تارد أيوا وجن بن هنيوي ما سأنفاني وسؤال الله العفو والعافية دروقون الله يباك لافية دكما يافية لك زنبانك السادسة عشر نقوم شاشدة اعتماد القلب على الله متن يدوغر دذوشي شق الله والتوكل عليه ددوغرو لشي wa husnul dhanni bihi subhanahu wa ta'ala da kyautatawa Allah madaukakin sarki zato fa innal mutawakkila 'ala Allah domin duk wanda ke dogaro ga Allah la tu'athiru fihi al-awham babu wani rudu da zai zo ya rudar da shi a rayuwa rudu baya tasiri kan mai dogaro ga Allah jama'a duk da abubuwa za su dugunzumi abubuwa su cakude wallahi za ka shi a natsaye ki da kai magana sai ce al'amarin na Allah ne kuma yakan iya yakan ce kun fayakunu ba kuma irin kun din wasu ba wani ya ce Allah ya bashi ya bashi ilimin kun kun ba wannan zance muke ba asabi'a ashara na goma sha bakwai al'aqilu duk mutum mai hankali ya'lamu anna hayatahu sahihata hayatu sa'adati wa tuma'anina kowane mutum mai hankali ya san cewa rayuwarsa rayuwa ce ingantacciya kuma rayuwa ce ta jin daɗi da nutsuwa wa annaha qasiratun jiddan rayuwa fa tana da gajarta kwarai da gaske fala yuqassiruha bil hammi dan haka kada mutum ya ƙara takaice yawan rayuwarsa ta hanyar bakin ciki ma'ana inda wani da za a je a karanta yi rayuwarsa ya shekara 60 a duniya amma shekara 45 na bakin ciki da damuwa ne gaba ɗaya jin daɗin ba zai wuce shekara uku ba kaga wanda ya samu kansa a cikin matsala kuma ba inda ake samun jin daɗi jama'a sai a hanyar bin Allah wajen bin Allah ne kadai ake samun kwanciyar hankali da jin daɗi Allah ya kwanta maka da hankalinka ya kiyaye maka iyalanka ya rufa maka asirinka ya maka kaza ya maka kaza amma in dai maganar ka dogara da wayanka ne to ba maganar jin daɗi shi yasa kasashen turawa sun fi kowa yawan kashe kansu haka ne duk da yadda muke ganin sun fi kowa jin daɗi sun fi kowa samun ci gaban technology amma sun fi kowa rataye kansu mutum da sai je makaranta kawai sai harba yara kai magana ce kawai shi yana ganin kawai sun dame shi ne ko sun haifa masa wata matsala aka je aka duba ƙwaƙwalwarsa ya ce yana fama da ciwon hauka ne Allah ya kiyaye mali ya ce walistirsali ma'al akdar da kuma ƙoƙarin istirsal shine sakin dukkanin wani wasu wahalhalu da ke faruwa da kai duk wata wahala da ka sha kaka zo wajen mutum saboda ya zo ka taimake shi ce ka ka san wannan da shawin tar dukiyar nan kuwa ai tun ina yaro yake wuwar maya ne kaza ne kaza nayi kaza nayi kaza ka labari in ba kana son ka karanta mutum a matsayin darasi bane kaka yi haka wannan ba ma shi da amfani dan akwai wanda ya fi ka kokari malam tun kan a haife ka yake nema kuma har yanzu bai samu ba kuma wallahi in karfin jiki ne ya fi ka in girma ne ya fi ka in wayo ne ya fi ka amma Allah bai so ya doka ya bashi ba so kama dai wani lissafin cewa na sha wahala na samu ai kaza da kaza ne a kawai duk waɗannan wahalhalun ka sake su tafi igiyar ruwa ya tafi da su fa inna zalika didda alhayati sahiha sahiha domin jama'a wannan kishiyar rayuwa ce ingantacciya ko mai daɗi da zarar mutum ya fara irin wanda sai ga shi da damuwa a famina ashar na goma sha takwas idza asabahu makruhun idan wani abu mummuna ya samu mutum qarana baina baqiyati ni'am alhasilati lahu diniyatan aw dunyawiyya duk lokacin da wani abu mummuna ya same ka to kayi kokarin gwama sauran ni'imomin da Allah ta'ala ya yi maka na addini da kuma na duniya na rayuwa ka haɗa tsakanin ka gani tsakaninka da Allah tsakanin wannan abin da ya faru da kai da yawan ni'imomin da Allah ta'ala ya maka wanda ya fi yawa kun gane karatun mutum ya rike wannan gwamawan zai samu kwanciyar hankali da jin daɗi wa bainama asabahu min al-makruhi tsakanin sa yawan ni'imomin da Allah ta'ala yi masa da kuma abin da ya same shi mummuna wanne ya fi yawa وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه هكذا يدنك قواما وتكان أبن ديكي جنس ورو نتشو تن ذات إيسام سأما الله تعالى يكيش الله يسألك الدشي وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة da kuma irin yawan abubuwan da Allah ta'ala ya bashi cin kwanciyar hankali da tsoro da jin daɗi fala yad'u lihtimali ad-da'ifa yaghlibu lihtimalat al-kathira kada ɗaukan abubuwa masu rauni ya zama yarin jayi abubuwa masu yawa alƙawiyya masu ƙarfi mun gane wannan ma'ana kullum ka fifita yawan ni'imomin da Allah ta'ala yi maka akan wanne akan irin jarrabawan da aka yi maka wa bidhalika yazulu hammuhu wa khawfuhu da wannan ne dukkanin wata damuwa da tsoron da kake ji a rayuwa zai kawo التاسع عشر نقوم شاترة يعرف أن أذية الناس لا تضره mutum ya kudurta a ransa ya sani cewa cutar wanda mutane suke son su yi maka da kullakullan da ake yi maka ba zai cutar da kai ba khususan fil aqwalil khabitha musamman wanda mutane ke yawan faɗi na zantuka munana akan ka da maka fatan tsiya da sharri ya auka maka ka sani wannan ba zai cutar da kai komai ba a rayuwarka bal tadurruhum duk wannan mummunan fatan da mummunan zato da ake maka zai cutar da wanda yake maka ne fala yad'u laha balan kada mutun ya kuskure damu da wannan wala fikran hatta tadurru hatta la tadurru kada mutun ma ya kuskure ya dinga yin tunani akai mutane suna yawan fadin kaza akai na suna yawan kaza da kaza ka shagalta kai shakulatan bangaro da wannan abun kada ya cutar da kai mun gane wannan domin jama'a babu wani mutumin da zai tsira daga harshen mutane وما أحد بألسن الناس سالما ولو كان ذاك الحبيب محمد إيه ba wani wanda zai kubuta daga harsunan mutane ko da ka hau saman dutse can wani sakayya ka je ka boye sai ce ta matsiyaci wani abin yake ba sa gani babu abin da za ka yi a rayuwar ne sai mutane sun yi magana sai sun zarge ka sai sun zage ka sai sun ci mutuncinka me ya kamata ka yi haƙuri da shakulatin ɓangaro العشرون ناشر يجعل أفكاره فيما يعود عليه بالنفع أرايوك جماعة كلنك دنجا gabatar da tunaninka kawai ya koma zuwa ga abin da zai amfanar da kai fi dini wa duniya a addininka da kuma rayuwarka ta duniya ka je ne tunanin abin da zai cutar da kai a abin da zai amfanar da kai kawai zaka dinga yi in wancan din ya zo kamar da malamin ke cewa idza jaa ma la budda minhu fa marhaba idan abin da ba makawa sai ya auku da kai ya zo to suka ce mara ba suka ce lali sanni da zuwa ko kuwa dole ka ansa dan naka ne ba na wani ba alhadiya wal 20 na 21 la yaqlubu al-'abdu shukra 'ala al-ma'ruf alladhi badalahu kada ka yadda kada ka kuskura ka nemi godiyar mutane akan abin da kai musu na kyautatawa jama'a ku kiyaye wannan a nan ne ake gane mai ikhlasi da wanda ke yin abu don riya kada ka yadda don kayi mawa na kaza ka dinga yawan ambatawa aini ne mawa na kaza ma ai kaza da mishi ma baya gani a'a kada kuma in kayi abu ko masallaci ka zo ka bada taimako ka zo ka tsaya kada san sai an ambato sunanka ai alhaji wani mai kaza da injiyarsa shi ne mana kaza da kaza kaka yi haka Allah ya samun gani kada ka yi kada ka nemi sai mutane sun ma godiya sun biya ka akan abin da ka ba su na alkhairi wa ahsana bi da kuma abin da ka kyautata da shi illa min Allah kada ka nemi godiya a wurin kowa sai a wurin wani a wurin Allah Allah ya gode maka shine karo maka ni'imomi masu yawa kuma ya maka kyakkyawan sakamako wa ya'lamu kuma mutum ya sani cewa anna hadha mu'amalatun minhu ma Allah ya sani wannan abin da ya bayar wani kasuwanci ne wata mu'amala ce tsakanin shi da Allah fala yubari bi shukri man an'ama alaihi kada mutum ya damu da godiyar wanda ya wanda ya dauki wannan abin na ni'ima ko na kyauta ya bashi innama nut'imukum liwajhi Allah kace da su kadai mu muna ciyar da ku ne domin neman fuskar Allah neman yardarsa la nuridu la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma son wani sakamako a wurinku ko godiya kai don Allah kawai الثانية والعشرون نا عشرين دبيو آه أني بابا أنا إيه وإن تأكد هذا أوكي ويتأكد هذا to ya tabbatar da wannan okay fi mu'amalati al-ahli wal aulad wajen mu'amala tsakanin yaya da mene da kuma iyalansa gaba daya ma'ana hatta iyalanka da matanka kada ka kuskura dan ka musu abu sai sun ma godiya an gane الثانية والعشرون ناشرين دبيو جعل الأمور النافعة نصب العينين ka sanya dukkanin wasu al'amura masu amfani a gaban gidanka ya zama su kake kallo kawai abin da kake da burin cimmawa a rayuwa ya zama su kake kallo kawai baka kallon komai wal amalu ala tahqiqiha sannan ka sanya wani tsari a rayuwanka wanda zai wanda zai kai ka zuwa gaci zai kai ka zuwa ga riskan wannan abin da kake da tunanin ka samu a rayuwa wa adamu liltifati ila al-umuri darra kada ka yadda ka dinga waiwayen wasu al'amura masu cutarwa an gane wannan aiko fala yushghilu biha dhihnu kada ma ka shagaltar da hankalinka da wannan abu wala fikrahu ko tunaninka yanzu mutum da ke son yin haddin alqur'ani yana son haddin qur'ani akwai dadi ko babu akwai dadi amma ana samun sa da sauki kawai kana kwanci a gidanka ai ta biya ma kana biye akan kujera akan gadon kana bacci ka haddace qur'ani zai yi zai yi wa to misali ne wanda yake son ya haddace alqur'ani ya san sai ya dage sai ka bar gidan baccinka sai ka bar gidanku sai ka je wuri kaza ka yi tilawa sai ka nemi wajen malami sai ka dau tsawon lokaci kana yi sai ka nace wajen tilawa sai ka yi waye waye to wannan abin da ka sa a gaban kawai duk wasu wahalhalu yunwa rashin kuɗi a aljihunka rashin kaza da kaza duk kai da kai da me ka kan wannan abin kake kallo sai ka cimma Allah zai baka iko cimma amma kana kallon hakaranta haddan nan banda ko a jikina wani lokaci yunwa ta kama ni yanzu ni zan yi a'a in dai zaka dan samu abin da kake dan yi sana'an ko dan ya take in ma kana da mahaifi kowa ko wani ya daukan dawainiyar ka ci gaba da yin karatun ka albarkan da zaka samu a cikin karanta alqur'anin yana da yawa sai ka zo ka gama baka sa kaya masu kyau baka komai wallahi ran da Allah ya baka alqur'anin mai Allah ya ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalna ba wanda zai rike alqur'ani face sai Allah ya masa albarka a rayuwarsa in kaga mutum ya wulakanta yana alqur'ani ko shi ya wulakantar da kansa amma wallahi ba yadda za a yi ka rike littafin Allah da gaskiya Allah ya wulakanta ka ƙarya ne in rayuwa ce za ka samu mai daɗi in sana'a ce in rufin asiri ne Allah zai maka sai dai in ka rena sai dai in ka rena saboda haka mu mai da hankali da yin abin da zai amfani mu a rayuwar mu Allah ta'ala ya samu dace abin da makaranta daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wato alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ta'ala ka amfana da mu da abin da muke karantawa ka ba mu ikon yin aiki da shi abin da muke aikata bisa ga kuskure Allah ta'ala ka yafe mana gafarta mana marasa lafiyar mu gidaje da asibitoci Allah ta'ala ka ba su lafiya mahaifanmu da ke kwanci a gida suke fama da jiki muna addu'a Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka sa ya zama kafara a gare su da mu baki daya Allah muna roƙonka ka yafe mana kurakuran mu ka sanya mu a gidan aljanna ka tsare mu daga azabar wuta subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh